saka mai da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu damar yin aiki da abin da malam ya karanta da mu insha Allah kasancewa dare na yi a gurguje akwai malamin mu na gaba shine wato shugaban majalisar malamai na wannan kungiya mai albarka ta hannun sunna wal jama'a wanda a shek Sulaiman Abdulbara shi zai zo ya ci gaba da wa'azi a daidai wannan mimbari a cikin wannan wato gari mai albarka na dalliya insha Allah muna ne kara jan hankalin al'umma da samun nutsuwa a tare da malam akwai alarama insha Allah Ibrahim Ali wanda zai yi yawon malam karatu in Allah ya tsaya da alarama sai ka zo gidan mimbari ka ci gaba da karatu al-Qur'ani kafin shi malam din ya taso insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا
a حتى faɗa inda za a تستخرجوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون
alhamdulillah kafin malam ya ci gaba da karatu insha Allah a
wanda yake da tambaya tambaya game da addini wata mai muhimmanci haka to ana iya rubutuwa a kawo min jindimin bari insha Allah za a amsa karshen karatu da ikon Allah cikin maza ko mata duk wanda ke da tambaya ya iya rubutuwa ya kawo wanda kuma bai iya rubuta ba sai ga cikin 'yan agaji sai a rubuta mushi insha Allah
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاهدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi mahalarta wannan waje mai albarka maza da mata yara da manya iyayenmu da kakanninmu da suke cikin wannan hili mai albarka da manyan malamanmu da ‘yan agaji baki ɗaya da ma baki wanda suka zo daga wato wasu garuruwa duka ina isar maku da gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna budewa da yin addu'o'i na alkhairi ga wannan gari mai albarka garin dalliya Allah ta'ala ya kwararo alkhairan shi da albarkokin shi a cikin wannan gari kamar yadda hasken alkur'ani ayo ya dallo a cikin dalliya to muna fatan Allah ta'ala ya sa sanadiyar haka shaidanu da ifritai su rabu da garin dalliya su bar alkur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta baje koli a cikin wannan gari na dalliya akwai baƙi waɗanda suke wakilan sarki mai martaba na jiratawa suna nan zaune tare da mu domin girmama alƙur'ani da kuma mutunta alƙur'ani sarki Allah ya ƙara mashi lahiya kuma ya ƙara mashi wato adalci ya samu dama halartawa ba amma wakilan shi suna nan wurin sun halarto to muna yi masu fatan alkhairi haka ma sauran 'yan uwa musulmi gaba ɗaya waɗanda suka zo daga wasu garuruwa domin mutunta alƙur'ani mai girma da kuma mutunta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya muna yi ma kowa fatan alkhairi Allah ta'ala kamar yadda ya haɗa huskokinmu a nan ya haɗa huskokinmu a gidan aljanna Allah ya mamu gafar zunubanmu ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki albarkacin wannan karatun da ake yi na alƙur'ani cikin wannan gari duk abin da yake da tsanani cikin garin nan Allah ka sauƙaƙe shi duk abin da ya zama kunci da takura ga mutanen wannan gari Allah ta'ala ka buɗa ka yalwata ka agaza ka dafa ka tallaba ka kama ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki waɗanda suke fama da cututtuka na cikin wannan gari mai albarka Allah ka warkar da su domin daraja alƙur'ani waɗanda suke da buƙatoci na alkhairi gaba ɗayanmu Allah ta'ala ka biya mamu da rahamarka ya Allah wanda suke cikin duhu da cikin matsaci da kunci na kasa fahimtar addini da kasa tantance tsakanin gaskiya da ƙarya Allah Ubangiji muna roƙonka da rahamarka ka buɗa masu ka haskaka masu ka ba dukkanin musulmi ikon gano gaskiya ƙuru-ƙuru kuma ka ba su ikon biyarta kuma ka ba su ikon gano ƙarya ƙuru-ƙuru kuma ka ba su ikon gujinta da nisantarta ya Allah ya Allah muna roƙonka da rahamarka waɗanda suka yi sanadiyar haɗuwanmu a wannan waje mai albarka tun daga waɗanda suka ba da shawarwarinsu da waɗanda suka sanya dukiyoyinsu da waɗanda suka yi kai da kawo da fafatuka da ɗaukar ɗawainiya ya Allah ka sanya ma rayuwarsu albarka kuma ka sanya ma dukiyoyinsu albarka ya Allah muna roƙonka ka sanya wannan aiki gaba ɗaya da mu da su ya zama dalilin gafara da kuma shiganmu aljanna ya Allah ta'ala ka karɓa muna ya Allah muna roƙonka ka sanya kariya da tsaro cikin rayuwarmu gaba ɗaya ka sa duk abin da za mu aikata abu ne wanda zai samar da yardarka ya Allah muna roƙonka ayyuka na alkhairi da dukkanin abin da yake karatar da bayi zuwa ga rahamarka Allah muna roƙon ka tilasta mu zukatan musu aikata shi ko ba mu so duk abin da yake kaiwa zuwa ga wuta duk abin da yake janyo hushin Allah ya Allah muna roƙon ka kayi mu tsari da shi ko da zukatan mu suna sha'awa abun suna kwaɗayi ubangiji muna roƙon ka da rahamar ka Allah ka tsare mu ka kare mu ka hana mu aikata abin da yake janyo hushin ka yake janyo shiga wutar jahannama ƴan uwa musulmi musamman mutanen garin dalliya ku yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya sanya wannan rahamai ta sauka a cikin garinku, wallahi ba ƙaramar rahama ba ce, a zo su kutum cikin garinku don a karanta al'ur'ani mai girma, ba bibul ba ne ake karantawa. Al'ur'ani mai girma ba wani libur ba ne aka buɗa ake karantawa. Al'ur'ani mai girma ake karantawa, zancen Allah هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم shine littafin da wanda ya tashi yana karanta shi tamkar yana magana da Allah ne baka da baka domin maganar Allah ce kai tsaye aka zo aka bude ake karanta ba ta kai bace aka tsira a nan cikin garin dalliya ba goge bane ba yan bori bane ba yan kalmana bane musulmi ne ‘yan uwanku wanda za su ce Allah ya ce annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ya ce, mi ya kai girman wannan lamari, akwai abin da ya yi wannan cikin rayuwarmu ta musulmi, akwai abin da ya yi wannan daraja da ƙima babu shi, duk inda musulmi yake wallahi tallahi addinin shi ya fiye mashi gonar shi, ya fiye mashi shagon shi, ya fiye mashi uwarshi da ubanshi ya fiye mashi matanshi da dangin shi gaba daya kuma dole ne musulmi yadda cewa wannan addinin nashi na musulunci ya fi kowa ya fi komi kai da kanka ma musulmin ya fi ka menene yake daidai da darajar musulunci idan wa mutum yayi asarar kasancewa musulmi a cikin dabbobi sai ka kare nazari da tunani ka tuno dabbar da ta yi kowace dabba zama kaskantacciya wulakantacciya koma baya to wannan dabbai ta fi shi albarka ta fi shi daraja domin duk mutumin da ba musulmi ba gala ta harko dan asara ne gala ta biyu kaskantaccen kaskantattu ne haka alkur'ani mai girma ya faɗi kuma wannan rigai Allah ne ya ɗinka ma duk wanda ba musulmi ita babu wanda ya sai cire mai ita duk yadda wani zai fafataka mutane daidai da juna suke waye Allah ta'ala ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم thumma radadnahu ثم رددناه أسفل سافلين su wane ne abba asfala safilina ba إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير to ممنون suratul asr fa ya Allah ya ce farkonta والعصر na'am إن الإنسان لفي su خسر wane ne ba lafi kuzur ba إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق a وتواصوا cikin suratul بالصبر araf Allah ce wal qad zara'ana ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها makahi ne لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها su waye abokan su أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم a cikin الغافلون furqani yace inhum illa إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل a cikin suratul سبيلا qital yace wallazina kafaru yatamatta'una والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم dukkanin waɗannan ayoyin sun tabbatar da cewa wanda ba musulmi ba to daga ɗan asara sai kaskantacce shine matsayin shi kawai jama'a ba ƙaramar rahama ba ce ka samu kanka a matsayin musulmi amma idan ka samu kanka a matsayin musulmi cika falala da kamala shine ka samu kanka kuma ahli sunna mai biyar sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba musulmi ba mai mai riko da galgajiya ka san musulmi yanzu kishi kishi ne akwai musulmi wanda shi musulmi ne amma ba abin da ke burge shi sai galgajiya galgajiyar shi idan za ta saba ma qur'ani to sai dai ya watsi da qur'ani ya rike kayan shi idan galgajiyar shi za ta yi cik- za ta ci karo da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi sai dai a kashe shi akan galgajiyar shi amma sunnan manzo Allah sai ya waci da ita to kaga wannan musulmi ne amma ba cikakke ba domin cikakken musulmi shine wanda yake shirye har kullum akan cewa in dai game da maganar Allah ce in dai game da maganar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam yana iya barin kowa kuma yana iya barin komi Allah ya fi ƙaunar Allah sama ga kowa sama ga komi ya fi ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ga kowa kuma sama ga komi wannan shine cikakken musulmi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na rantse da wanda raina yake ga hannun shi imanin ɗayanku baya cika har sai na zama na fi soyuwa a gare shi sama ga 'ya'yan shi sama ga mahaifan shi sama ga mutanen duniya gaba ɗaya kenan kaga cikakken musulmi shine wanda har kullum yana shirye idan ya tabbata cewa manzon Allah ne yace ayi gabas to gabas din za yayi babu dancan ya juyo yamma idan ya tabbata manzon Allah sallallahu ne yace ayi sama to ya kafa yin sama kenan ko da zuciyar shi tana son ayi kasa sai ya saba mata yayi sama wannan shine musulmi na kirki Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu irin wannan zukatan ƴan uwa musulmi malamin da ya gabata shine Sheikh Malam Umar Talib ya karantar da mu wa'azi akan mahimmancin girmama iyaye mahimmancin darata iyaye mahimmancin wato kula da haƙoƙin iyaye Allahu akbar wai kana matsayin musulmi bawan Allah matashi idan iyayenka ba su ji daɗinka ba a duniyan nan wane ne zai ji daɗinka kun san cikin matasa akwai fasaukayi wanda zai zo ya wulakanta uwarshi ya wulakanta ubanshi amma sai ya je yana fara'a yana dariya yana kaskantar da kanshi ga wata yarinya ya budurwa shi ce gara zama kamar sagalebe duk aikin da ya yi duk wahalar da ya yi bisa kan wannan ai yarinya yake wahala tana yi wa uwarshi ko ubanshi su buƙaci wani abu kaɗan ga hannun shi sai ya ce bai da ya yi tsoki ya yi kumbure-kumbure gaci na gaci ne yana hita waje sai tunkaro wata yarinya da ta mai dariya sai miƙa mata da ta sakan mai baki shi kenan shi sai sakan mata aljihu to kaga irin wannan matasa ina amfanin matashin da uwace za ta kwanda yunwa amma duk buɗar da yayo duk wahalar da yayo da ta iya kai ma wata yarinya wadda babu tabbas ma zai aure ta to ko auren ta kai yaya take da mahaifiyarka balle babu tabbas don haka wallahi tallahi wa'azin nan da malam Umar yayi mu da a ce shi kadai muka tashi daga nan muka yi aiki da shi bukata ta biya a ce shi kadai wannan wa'azin da aka yi kowa ya fantsama ya tafi ya yi riko wanda ke da kwai matsala tsakanin shi da mahaifin shi ya yi kokari ya gyara ya ƙara ƙulla alaƙa mai kyau tsakanin shi da mahaifin kamar ko da ma kai kafiri ne a ce ma ba sai an karanta ma ayar ƙur'ani ba ko hadisi a ƙaddara kai ba musulmi ba ne hankalinka kaɗai ya isa isa ka girmama uwayenka hankalin da Allah ya baka kadai ya isa isa wato iyayenka ka mutunta su ka girmama su duk abin da kake iyawa na kyautatawa a duniyan nan ya kare kansu ba wai dan kwarai bane yaron da za a dora yaban shi a waje amma cikin gida ana tsoki cikin gida yana sa uwar shi tagumi da zulumi a sha wani hadda ma hawaye yake sa uwar shi uwarka ka sanya ta kuka kai ta tusa mata bakin ciki kai ta gallaza mata kai ta musguna mata hatta kai ta yi kuka to in kana son ka ga hallakakke tan tagarya original beer ba haɗi kamo wannan bawan Allah matashin da yake sa uwar shi kuka la ilaha illallah wallahi duk wanda tsakanin shi da uwar shi akwai matsala in ya mutu yau to kun iya zuwa ku yi jana'iza amma kowa ya tagumi ce wani an tahi saboda an tai da kaya kakani za a yi a ce mutum ya mutu tsakanin shi da mahaifiyar shi babu jituwa kuma ya tahi aljanna sai dai in aljanna iblisu za ka tahiya amma aljannar allah subhanahu wa ta'ala wallahi ba ka shiga ta matuƙar uwarka ba ta yarda da kai ba manzan allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo hawan mimbare shi na juma'a yana da matattakala guda uku sai aka je ya taka ɗai ya ce amin ya taka na biyu ya ce amin ya taka na uku ya ce amin ba a jin biyu yake ce ma amin ba amma dai an ji yana amin amin amin sai bayan ya ƙare sahabbai suka zo suka ce ya ma'aikin Allah yau wajen hawan mimbari min ji kana faɗin amin amin wannan ba mu saba jin kana faɗin haka ba akwai wani abu ne da ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ne ya zo mani ya yi wasu addu'o'i guda uku tabka-tabka addu'a ta farko ya ce Allah ya ƙasƙantar da duk mutumin da watan ramadani ya zo har ya hita amma bai ma Allah ayyukan alkhairi ba wanda za a mai gafara dalilin shi sai ya ce ka ce amin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce amin addu'a ta biyu mala'ika jibril ya ce Allah ya kaskantar da mutumin da Allah ya kaskantar da mutumin da aka ce annabi Muhammad bai yi masa salati ba duk wanda aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi mai salati ba Allah ya kaskantar da shi ya turmuzar da hancin shi ga ƙasa in ji mala'ika Jibril ya ce ma annabi Muhammad ce amin annabi Muhammad ya ce amin sallallahu alaihi wasallam addu'a ta uku mala'ika jibril ya ce ya muhammad Allah ya wulaƙantar ya ƙasƙantar da duk mutumin da ya rayu da mahaifinshi guda biyu uwa da uba amma ba su zamo dalilin shiga shi aljanna ba gashi tare da su yana rayuwa amma bai masu biyayya ba da kyautatawa irin wadda za ta isa ya tafi aljanna kai wannan Allah ya kaskantar da shi ya wulakantar da shi annabi muhammadu ya ce amin ko ba a ce ma ba wannan mutumin dan asara ne kai kasan ya cika dan asara ko ba a ce ma ba wannan mutumin ya kaskanta kai kasan ya kaskanta wane ne yayi addu'ai wane ne yayi addu'ai mala'ika jibril ka kausan matsayin mala'ika jibril a can wajen Allah to in kana son ka san matsayin shi sai ka karance qur'ani izo sattin wallahi domin tun cikin bakara aka fara ambaton shi kulman kana aduwwal jibril ba sai ka karanto ba in kana son ka ji sauran bayanai nashi sai ka gangaro hannun izo na ƙasa-ƙasa a nan cikin wa ma sahibukum bi majnun wal qad ra'ahu bil ufuq al mubin wa ma huwa 'ala al ghaibi bi dhanin wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim in daga can sama innahu la qawli rasulin karim zi quwwatin 'inda dhil arshi makin muta'in thumma amin duka Allah ta'ala yana yanda wato yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da daraja a cikin mutane haka mala'ika Jibril yake da daraja a cikin mala'iku to wannan masu daraja mai daraja cikin mala'iku yayi addu'a mafi daraja na cikin ‘yan adam ya ce amin a cikin gari mafi daraja garin makka wa hazal baladil amin a cikin masallaci mai daraja masallacin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a bisa mimbari mafi daraja duk duniya mimbarin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a daidai lokaci mafi daraja lokacin sallar juma'a kai wanda yake cutar da uwashi ya tabbata ɗan asara don haka dole in kana son ka ta lahira lahiya ka yi ƙoƙari ka ga ka gyara alaƙar ka da kai da mahaifanka to Allah ya saka malam Umar da alkhairi akan wannan wa'azi da yamma wa'azin nan da yamma wato ya kamata a ce mu kama shi kam kam kam mu yi aiki da shi duk wanda yake son albarka duk wanda yake son ci gaba duk wanda yake son buɗi duk wanda yake son sauƙi na rayuwa wallahi in dai mahaifin shi yana da rai mahaifiyar shi tana da rai ya tafi ya rungume su duk abin da suke so na kyautatawa in dai ba saban Allah ba suke so in dai ba saba mu sunnar annabi ba suke so ayi duk abin da suke so yi musu duk abin da mahaifa suka saka kana iyawa yi ba a gardama da iyaye ba a jayayya da su inda kawai ba a yarda ba kamar iyaye da a wuri ɗaya ne tal nan aya ƙur'ani ce ƙararrata ce nan ba a masu ɗa'a ina ne in suka ce dole sai ka saba mu Allah ko kuma annabi ya ce ai abu sai uwaye suka ce mu abun nan baya burge mu to ka Allah sai ya burge su ba dai annabi Muhammad ya ce ai ba to wannan dole kam sai an yi uwa ba uwa ko uba ba su da hurumi na su hana ɗa bin Allah domin aljanna su daban aljanna su daban in sun je aljanna makomar kowa daban nan cikin lamarin lahira nan gwagwarmaya ake da tserere ɗa ya yi ƙoƙari ya ga yahi uwayen shi aikata ayyukan alkhairi haka Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun game da lamarin Allah nan tserere da gwagwarmaya ake shi yasa in dai lamari na neman kusanci ne wajen Allah ba ma asan ka tura baban kai ka dawo baya ka san akwai jahilai wanda in suka zo ko sallah a sawun gaba shi ya samu sawun gaba da ya duba ga baban shi baya sai ya komo baya tura baban wai tunanin shi wai kyautata ba to ai kyautata ma uwaye ana son ka yi ne wajen abubuwa na duniya amma inda kuɗi ne ya samu miliyan uku bai ba bai ba uwa uwan miliyan guda bai ba ba amma tun da sallah ce shi sallah ba ta daraja sai ya tura uban gaba shi ya dawo baya sawun gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inda mutane sun san darajar da ke ga sawun gaba na sallah da ba wanda zai yarda a bar shi baya sai dai ayi ƙuri'a wanda ƙuri'a ta hada kan shi ya shiga ai ko malami ko uba ba nan bane wajen lamarin addini ba a gabatar da wani kowa kan shi yake gabatarwa kai kai kai kokarin kaga ka aikata alkhairi sama ga kowa haka ake fata ka yi ƙoƙarin ka ga ka wuce babanka ka wuce mammaka ka wuce malamin garinku ka wuce limamin garinku wajen bin Allah haka ake fata amma ba ka ɗora tura su gaba kai kana ja da baya sai ga an zo sawun sallah wani yana ja da baya yana liman ku wuce ko kuma malam ku wuce gaba ko baba ku wuce gaba ba haka ake ba inda ake son ka tura su gaba in an zo wajen zama misali kaga wani dattijo ko ba babanka bane bai samu waje ba kai sai ka tashi ka ce ku zo ku zauna inda ake son ka tura su gaba misali wani mutum ya zo nan garin dalliya sai ya raba miliyan guda-guda a ba kowa sai ya ga wani tsoho bai samu ba ko kuma babanka sai ka ce Allah sarki tsoho ku amsa eh ka ba shi naka nan ne ake son a ga ka hihita su a kanka ba wai wajen addini ba amma wajen biyayya ga Allah wajen bin Allah ba ba a hihita wani wajen neman kusanci ga Allah idan lamarin duniya ne nan ne ake son kai ka ɗora hihita manya kana gabatar da su amma inda wata rana akwai wani yaro da ake ce mashi abdullahi ibn abbas yana zaure yana zaune tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wajen akwai dattawa irin su Abubakar ibn Siddiq irin su Umar ibn al-Khattab akwai manya amma shi dan yaro yana zaune a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa kusan manzo Allah shi a sunna shi kullun yana karantar da musulmi su dora hihi ta bangaren dama ko to in ya sha ruwa in kana zaune cikin mutane ka sha ruwa wa ya kamata ka fara ba wanda yake damarka to manzo Allah sai ya duba sai ya ga wanda yake damar shi dan yaro ne shine ibnu abbas su abubakar su dake da tawa ga sunan daga gehen shi na hagu to doka ta musulunci ita biyarta ake ba a san san rai ciki sai manzo Allah sallallahu ya ce ya kai dan yaro shin ka mana izini in baiwa wannan dattawan tunda haƙƙin shi ne ko wanda yake haƙƙin shi ne dole sai an nemi izinin shi duk da yana yaro ka mana izini in harabawan ga dattawan sai ibn abbas ya ce a'a ya ce ni ba zan yarda ba in hihita wani mutum koma wane ne in hihita shi a kan kasona na albarkar da zan samu ta kohon bakin manzan allah sallallahu alaihi wasallam to kaga yanzu ibn abbas me yasa ya haka saboda kai him fahimta da allah ya bashi ya san da nan ba nan bane wajen hihita wani nan wajen neman albarka ne wajen neman kusanci ne ga Allah kuhon manzo Allah sallallahu ka same shi kuma ka ce ka bar ma wanda tizo ibnu abbas ya ce shi bai yarda ba manzo Allah sai ya aza kwanan ruwa akan hannun shi sai ya mika mai da ya sha sai ya ba na gaba ya ba na gaba har ya kewayo akan shi don haka ana ana son hihiko ne a wajen a wajen abubuwa na duniya kana yi wa kudinka su kadai ne gare ka su kadai ne gare ka jikka goma ce kadai kuma dinki ɗaya take isa kwamfule ɗaya masu kyau lahiyayyu to sai ka ce to baba tun da dai ku ba ku samu ku kai ɗinkin sallah ba ni na haƙura na bar maku wannan ko ku yi ɗinki ka yi daidai amma in dai ɓangaren abin da ya shafi addini ne ba a hihita wani akan wani don haka ‘yan uwa musulmi wannan wa'azin na biyayya ga iyaye so nake kamar kamar ka in bar shi nima in ci gaba da yin shi saboda girman shi da muhimmancin shi amma sai dai ni ba shi bane nake so in yi bayani akan shi ina ƙara ƙarfafa shi ne da kuma nuna cewa lalle lalle yana da muhimmanci saboda a cikin rayuwarka kana iya haɗuwa da wata jarabawa ko ta wata cuta a ce tun daga nan dalliya a yi magani shiru ciwon ya ƙi warkewa a tafi har a je maraɗi shiru ya ƙiwar kewa har a tura ka ya mai kai in makara da ƙari haka ta turai amma shiru cewa yana nan sai ƙara kumburi yake da yaɗo to ashe wannan ciwon bala'i ne Allah ya ɗoro ma na jarrabawa saboda ka cuci iyayenka cikin zamantakewa ka da su ka ga malan ka ga boka ka yi duk shige-shigen da za ka yi duk ƙulle-ƙullen da za ka yi wallah ciwon bai warke ba kawai Allah ya ga damar azama wahala saboda ka wahalar da iyayenka wani lokaci mutum bai ma ganewa cewa wai haƙƙin iyayen shi ne ke bibiyar shi akwai lokacin da Allah zai jarraba ka da waɗa cikin wata musiba cikin rayuwanka kawai sai ka zo ka fara neman kuɗi tun kana gona dai kowa na nema yana nemawa kai kuma in kai noma sai dai wahala kaɗai sai ka ma rasa wai kai ka waɗan moɗi ina abubuwan nan suke tahiya shuru ka rasa yadda lambar yake ka saki gona ka zo ka buɗe shago shuru ka ɓarawo shi ma shagon ba labari ka saki kai duk abin da sai ga mutum ya kai yana wai ni na rasa wayya ne aka yi wallahi na yi kaza ya ƙiya na jarraba kaza shi ma ya ƙiya anya ba uwaka ka cuta ba cikin rayuwarka anya ba ka cutar da ubanka ba a cikin rayuwarka Allah yana iya jarraba ka wallahi tallahi rayuwarka ta albarka komi ka dosa kawai bayan in ma ka je neman kuɗi ka ce ka hita daga garin ku ka tai wani gari can sai rabon a yi ya sa a bi wani ɓarawo ana nema da ya sha kwana sai a zo ba a gan shi ba sai kai sai a damƙe ka a ta jirga ma kashin tsiya wallahi tallahi jarrabawa iri iri Allah yake turo ma mutumin da ya cutar da uwayen shi yana cikin haƙƙin da ba a bari sai an je lahira haƙƙin iyaye hadisin manzo Allah sallallahu cewa yayi duk wanda ya cutar da uwayen shi to tun nan duniya sai Allah ya nuna mashi ba sai an je lahira tun nan duniya sai ya dandani kuɗa shi kuma wallahi duk bala'in da ka haɗa nan duniya kunnan ne jakkan suna baya don haka in kana son alkhairi cikin rayuwanka in kana son albarka tana yi wa wani dan boko ne shi duk in an zo an yi zaune cikin class mushe na explique shi bai da kasan komai sai zuwa duwawu ana explique a kuru-kuru wallahi bai ganewa duk bayanin da mushe zai shara duk yadda mushe ke da pedagogy ta kwatanta ma mutane ya kwatanta ya kwatanta ya yi misali ya yi desan ya zana oho shi wannan yana nan kamar jaki ɗirge zaman ne kamar duci to watakila shi ma wannan yaron ya kuntata ma mahaifan shi haƙƙin uwayen ne suke bibiyan shi kasan Allah bai halicci wani mutum dolo ba amma wani lokaci in kaga wani bala'i yana bibiyan mutum cikin rayuwa to in Allah ya sa kana da rabo uwayen kuma suna da rai sai ka tuno sai ka sai ka tarda suka ce anya ni ba akwai matsala tsakanina da uwayen nan ba sai ka nemi gafara su ka kyautata mu'amala da su wallahi sai lamurran ka su canza saboda haka ya mu ɗan uwa musulmi mu sani cewa Allah yana yi ma bayan shi ni'imomi daban-daban na'am idan iyayen ba su da rai a idan iyayen ba su da rai kuma wato aiki ya kwana amma duk da haka nan malamai sun ce kana iya kaje ka yi ta tuba ka yi ta wato ka yi ta salloli na nafilfili kana roƙon Allah kana nuna nadama to Allah ta'ala wato mai gafara ne yana iya gafarta maka yana iya yayi ma idan ya kalli zuciyanka ya ga ingancin tubarka kuma cewa da gaske kake Allah ta'ala yana iya gafarta maka ya canza ma yanayin da kake ciki saboda haka ya ku bayan Allah ku sani cewa ni'imomin Allah suna da yawa amma cikin manya-manyan ni'imomin Allah da yake mabayin shi akwai haihuwar ɗaya ko ba ni'ima ba ce haihuwar ɗaya ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce babban ni'ima ce ko ƙarama ce wallahi babban ni'ima ce amma wani bai san da haka ba babu wanda zai gano cewa haihuwar ɗaya ni'ima ce sai wanda Allah ya hana mu haihuwar ya je ya gabo ka shiru ya je tar da malamin tsibbo ya aza ya iya sa ya haihu shiru ya yi kancil ko ya yi shaƙe-shaƙe ya murze-murze linde-linde ya haɗe-haɗe duk abin da za ka yi Allah ya tsaida ba ka haihuwa ka yi duk abin da za ka wannan babban ni'ima ce Allah ya baka ikon haihuwa kuma addinin musulunci shari'ar musulunci ta zo don ta ƙara kwaɗaitarwa akan yawaita zuri'a ta musulmi ana son zuri'ar musulmi ta ƙara yawa duk tunanin da ke cewa a rage haihuwa ko a dakatar da haihuwa ko a ɗauki mataki wannan yahudanci ne wallahi tallahi wallahi yahudanci ne ko mawa ya zo da shi addinin musulunci addini ne wanda yake kira zuwa ga haɓakar al'umma da yawan annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam cewa ya tanaka ku ku ɗora aure ya ce ta nasaru kuma ku ta haihuwar zuri'a da yawa ya ce ta kasaru ku yi yawa saboda ina son ranar alkiyama in nuna hihikon jama'a da to amma abin da nake so in tunatar da uwayenmu masu albarka shine cewa ba haihuwar ba ne matsala matsala kula da wannan abin da ka haihu wani ya aza kawai shi in ya haihu ya biya bukata shi kan nan ce wallahi na haihu ɗa ne ko macen shi kan nan kawai a zo a yi biki wani ma wajen tun wajen bikin yake ma Allah shigantaka sai kira ƴan takaye ko ƴan kiɗa ko ƴan tauri ko ƴan goge wasu dai wanda dai sun Allah yake hushi da su sai ya gaito su kawai wai saboda shi daɗi ne ya ji ko da yake ku Allah ya roha maku asiri ha mutanen garin Dalliya mu haka muke a can maradi wani mutum sai ya samu ni'ima babba wanda ya kamata ya ma Allah godiya amma sai ya ma Allah shigantaka a can maradi haka abin yake amma kunan dai na ga cewa akwai katon masallaci da wuya a ce mutum yana ganin masallacin nan ya kira 'yan takai ko ya kira 'yan bori ko ya kira 'yan goge ko ya kira 'yan yana da wahala to mu can maradi wani mutum aure Allah zai mai ni'ima aure fa wallahi sai kira 'yan kiɗa kawai a zo a cashi wani ma tun kamin rana auren ta zo yana cewa ainihin aure na sai an gwangwaje sai an cashi yana ma Allah alƙawarin shigantaka lahali ni'ima ce babba wani kuma haihuwa Allah zai bashi sai ya kira malalata su yi lalata kohar gidan shi su kare kuma ya dafa masa abinci mai daɗi su ci su zabga ihu da kuwa su yi tsallo su yi gulluku su tafiya su eh wasu ma sai sun kara mai da zagi sun ce wallahi uban biki yayi kaza wasu su ce banda rana da wata an yi kaza da kaza iskancin su in suka zo dalilin wai wani bawan Allah ya ji daɗi guda ɗaya sai ya sa a zage mutanen gari gaba ɗaya sai an zage su sai ya janyo shaidanu cikin gari su ƙara alalar mutane to jama'a haihuwa ni'imar haihuwa yana cikin godiya ga Allah lokacin da ka samu wannan ni'imar ka yi ma Allah godiya wadda ta yi daidai da shi sannan abu na gaba ka tashi tsaye haikan wajen kula da tarbiyyar 'ya'yanka wallahi wannan shine babban aiki to kana ganin kai uban haihuwa yanzu in ka zo kai ta haihuwa ka yi hudiya barkatai ga sunan sai cikin ɗayan nan aka samu guda biyar wani ɓarawo wani ɗan ƙwaya wani kuma wato ɗan hashi da makami wani kuma mazinaci kai kana nan zaune a cikin garin dalliya kana gani kana da hankali kana da tunani kana da basira da ranka da lahiyarka amma gabanka ga ɗiyanka nan sun zama shaiɗanu suna ta yi shaiɗanu shaiɗanci wai a lahira ko kai ne sallau wajen sallah ko sunanka hajuju wajen zuwa hajji kana ganin ka ƙetare ka tafi aljanna wannan ɗayansa ta yi wuta wallahi ko ka hi kowa sallah a ce ma ce maka sallau ake saboda tsananin sallah ce ka je hajji ka yi wane ne ka yi wane ne kana bin Allah sau da kafa wallahi babu damar ka tafi aljanna ga dan da Allah ya dora tarbiyyan shi ya dora amanar tarbiyyan shi akan wuyanka amma ka bar shi ya su bulbulce ya lalace ya zama dan daudu ko ya zama dan tasha ko ya zama barawo ko ya zama sakarai yana lalata wallahi babu damar ka tafi aljanna haƙƙi ne babba Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة kuma yace wa amur ahlaka bis salati وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة yace للتقوى inna aradna al amanata إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal ladina amun, ya ku waɗanda suka yi imani, ku an fusa kuma wa ahalikum nara, ku tsare kawunanku da iyallanku daga shiga wata irin wuta, Allah ya nakkara ta. Naran wata irin wuta wa ƙudu hannasu wal hijara wadda makamacinta mutane ne da duwatsu. Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani shi mai girma ya ce wa amur ahlaka bis salati ka ɗora yi ma iyalanka umarni da tsare sallah wastabir alaiha kuma ka dage akan haka ka daure kai kai haka ce haba na ce ya iyaya zan yi da shi ba ɗiyan zamani bane kai haka za ka faɗi kana iya maimaita wannan magana gaban Allah ka ce wai ka Allah na ce ya ya ai ni ya zani dan zamani ne wallahi tashi tsaye za kai ka bulke ka dage iya iyawanka cewa ɗanka wanda ka haihuwa amana ce akan wuyanka Allah ya ɗora kuma wannan amanar sai da Allah ya faɗa mamu cewa inna aradna al-amanata ala samawat mun bujiro da amana akan sammai sammai suka ce ba su iya ɗaukar amana saboda girman lamarin amana Allah ya ce haka kasai kasai suka ce ba za su iya ɗauka ba Allah ya ce ya gito da amana akan duwatsu jibga jibgan duwatsu ka dibi girman dutse da taurin dutse amma ya ce ba zai iya ɗaukar amana ba Allah sai ya nuna ɗan adam ba amma buduro ta gare shi ba amma sai ya ce wa hamala hal insan kawai ɗan adam ya tara kai ya ce shi zai ɗauka Allah Allah ta'ala ce ɗan adam ya ɗauke sama ta ce ba za ta ɗauka ba ba ta iyawa ta yi nauyi ta yi girma haka ƙasai suka ce ba za su iya ba duwatsu suka ce ba su iyawa amma ɗan adam ya tara kai ba gammo wa hamala hal insan shi ya ɗauke wannan amana Allah ya ce innahu kana zaluman jahula lalle ɗan adam ya kasance mai yawan zaluncin kanshi kuma jahili ne shi yasa ya dauka to me manuha li yu'adhib Allahu al-munafiqina wal munafiqat domin saboda Allah yayi azaba ga munafikai maza da munafikai mata da mushrikai maza da mushrikai mata dan uwa musulmi duk wanda Allah ya arzuta shi da ɗa ya yi ƙoƙari ya kula da tarbiyyar wannan ɗan kai ya bar ma banza shi ba daidai ba ne a samu yara suna dara ƙodagai da an bincika a jewa haɗa ɗanka ciki ba daidai ba ne abin kunya ne a matsayinka na musulmi a samu yara wato wasu shaidanu sha-sha-sha suna shan shisha ko suna shan taba wai da an bincika sai a ji haɗa ɗanka ciki ka ji kunya wallahi ka ji kunya inda kai musulmi ne ba daidai bane a samu katon barawo wai da an bincika sai a ji ɗanka ne kuma kai kana sallah kuma ka yi imani da alkur'ani ka yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka wannan babban kuskure ne wanda Allah ta'ala ya bashi da Allah ya bashi ni'ima babba wanda ya hana mu da yawa daga cikin bayan shi wanda wasu suna neman dan nan baka ji labari ba wasu haddadiyan banza suke kokarin su sau da mulika wanda yake neman ya sau da shi dai ya samu dai a cewa ga dan shi ne amma abin ya gagara kai kuma kyauta ba rawa kama Allah ba ba wata gwanin ka nuna ma Allah ba Allah ya ɗauki ni'imar ɗaya baka sai ka bar shi ya shebaɗe ya lalace saboda haka dole ne ka tashi tsaye ka kula ka sanya shi makaranta idan ka sanya shi ekwal ba ya isa ka san akwai uwaye wanda su da sun kai ɗa ekwal ji sai kamar sun biya bukata ba ekwal ba kaɗai za ka sanya shi bayan ka sanya shi ekwal kuma ka sanya shi makaranta inda zai karanci menene ma dalilin zuwanci duniya don mi Allah ya halice shi kuma da wannan ne wallahi bayan karas in Allah ya sa yayi karatu ya fahimci matsayin iyaye zai dora tura ma sakon addu'o'i kana cikin kabarin amma in ekwal kaɗai kasashe kaddagi a san wani wai ekwal ya ga ana samun kuɗi ya saɗa ko da ya kowa talauci zai gana tabin hanyoyi ɗan nan sai ya yi in ma dan ya kiya sai ya zo yana zaman janaza wallahi yaro ya biri ya bijire mani eh kalkin nan kwata kwata ya kiya nayi nayi nayi nayi ya kiya yana jaje to kai shi makaranta mana ya karanta alqur'ani don haka ekol ba ita bace kadai ka sarka nauyi kuma ko ekol duk wanda ya sa dan shi ekol wallahi sai ya daura bibiya sai ka daura bibiya me yasa nace sai ka ɗora bibiya domin saboda ba wai kai da aka saka ka tarbiyyantar da shi yanzu ka can ya san equal ka bincika ka matsa wajen bincikawa wai equal kin nan yaya yake da suwa yake hulɗa in kuma diyarka mace ce to la haula wala quwwata illa billah nauyi ya ƙara girma idan diyarka mace ce shi yasa manzon Allah ya ce duk wanda ya tarbiyyantar da ƴaƴa mata guda biyu har suka girma suka balaga yan masu aure manzan Allah ce ni da shi a cikin aljanna kamar wannan ya tsanne manuni da wannan na tsakiya ba tserewa ba nisa saboda wato tarbiyyantar da ɗiya mace yana buƙatar dole sai mutum ya tashi tsaye ya dage ya yi da gaske ka tarbiyyantar da ɗiyarka ba wai ka tura ta ekwal ba ana koya mata aps ta sa gajeren wando da zai barbar kawai ana ce mata dunkata shi shi kallon kai ka dawo gehe ko kuma ka barta wai ai ta girma don haka farin jini gare ta kana barin tana gosulo da ita da samari kattawan gaya taho wangaya gusa kana la yarinya ta dace ta dace ko dai ta dace ai ba ka gane ta dace ba ka gane ba dacewa ba ne dacewa ne sai in mugun abu ya faru an taɓa barin kare ya ɗora zagayen nama idan kana da tsokar nama kare na zagaye ya zai mata ƙarshe in baka tashi tsaye baka kara wannan naman kare canyewa zai wallahi kuma ya ci bulus kyauta ba abin da za ka yi da shi kuma to haka ne matsayin wanda Allah ya bashi ɗiya wai yana ganin ta ga sanin sai lokacin da tabbalaga lokacin da ake ƙara matsawa wajen tarbiyya wai shi lokacin yake sakan makasai kuma yanzu yana yana yana kabbaki yana Allah Allah ba ta harin jini tun ga kattin su kusan goma da wannan ya tahi wannan ya taho kaga wannan uban kai da kanka ka zama sagalebe ba haka ake tarbiya ba don haka ana nuna mana lokaci yayi yan uwa musulmi duk duniya babu wani abin da yake mugun abu a wajen Allah kamar shirka kaga zarubin shirka wato in ana zancen shirka wani sai ya dore nisa da abu shirka hatsari ce amma yaya ne mutum zai gano shirka to babu lokaci isasshe wanda zan yi bayani duk duniya babu abin da Allah yake so kamar tauhidi babu abin da Allah ya kyama kamar shirka wa'annan ababen guda biyu da abin da Allah ya hiso da kishiyen shi shine abin da Allah ya ki da an same ka kana musulmi kana shirka to kai canka kama bar wani kurin kai musulmi ne wallahi tallahi in kan mutu cewa ma Allah ya jakanka haramun ne ayar qur'ani ce an ran mayata kuma babu lokaci dan haka in kaga mutum ya ya ce shi maye ne to mushriki ne shi mai ta shirka ce duk wanda yake cewa shi maye ne ko kuma yana harkan mayu to wannan mushriki ne mushriki ne in ya yarda ya mutu akan haka wallahi zai gane shi ashe ba mayi bane ya wala kiri ne za ka gwada mamaita ko mun karon da naki wallahi duk wanda yake mayi ya tuba tun kamin lokacin mutuwan shege mai ta sihiri ne asiri ne kuma yin haka shirka ne duk wanda yake tauri yana yanka wuka ga ciki wai ba ta shiga wallahi mushriki ne tauri shirka ne in ba ku sani ba dan akwai musulmin da su wannan abin burge su ma yake sai ga mutum yana hawa cikin shi ya ki hujewa ya burge su yake yau Allah da ya halicci dan adam yana yankowa yana huduwa yana halbuwa da ka ga ya ki halbuwa ko ya ki sokuwa to ya saki hanya kawai shine gaskiya domin waye kowa daraja a duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya je wajen yaki an buge shi da aka buge shi ya fasa fata shi ko bai fasa ba ya fasa jini har ga diddigen shi to Allah bai kauna shi don haka babu wani waliyantaka mutum ya ce bai sokowa bai buguwa ko bai huduwa shirka shi ke janyo haka ku yi hankali da shirka babu abin da Allah ya kyama duniya kawai shirka akwai shirka iri-iri kwai wanda zai tafi daji ya hau gawo yana ban magana gawo gawo ba gawo ba ce gawa ce gawa dubu gidan makiyi na kuka kuka ba kuka ba ce kuka ne duk mai sai ga kuka na nuna mana kukan shi sai ciro ya yi waye ya yi waye mushriki kake ka tuba tun kamin ka mutu duk masu irin wannan salon da masu irin wannan halin lokaci ba ya isa wanda zan zano ababe na shirka iri-iri ga mutum ya je ya yi wani kancil kwanci da wani ban maganar shi ko ya yi sabu ko wai ya sa hannun shi cikin kabari wai asiri yake nema asirin mi za ka nema kai da Allah ya gama ruha ma asiri da yi ka musulmi ka rike Allah ka rike alkur'ani ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naka wani gani yake waka ce mai ya daina yin haka nan wani ma sai ga a ba a iya rayuwa dole sai an yi irin wannan dole sai an yi karma karman layu da kahe kahe da wane ne ɗan uwa musulmi in akwai bale ba nan hatan ma a ce akwai masu irin wannan halin cikin garin dalliya to in akwai Allah sa su gane su tuba su bari in kuma babu to Allah ƙara muku nisa da masu ire-iren waɗannan ɗabi'un Allah ya kwararo rahama ya bulalo albarka cikin wannan gari ya ma kowa gahara biya ma kowa bukatan shi albarkacin wannan karatu jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah tabaraka wa ta'ala ya sa malam da shi da alhama wannan wa'azi da suka yi mana da suke da kaunin sanada da ranar alkiyama ranar da dukiya da yada ba su da amfani da wani yi wa Allah da zuciya layayya da gaskiya sai uwana musulmai a guje a takaice za mu gayyato